بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد za mu fara darasi a wannan littafi mai albarka da iziya za mu fara da almasu al-hufain yau tara ga watan hudu hijira tana da 442 wanda ya dace da 24 ga watan 11 miladiya tana da 2020 fasilon almasuhu al-hufain ya ce filmasi alal kufai ne zai karantar da mu cikin shafa akan kufi biyu kenan ba lilmasi alaihi samaniya ta shuruɗi akwai wasu sharɗai guda takwas da shafa akan kufi guda biyu kafin mutum ya yi shafa akan kufin shi guda biyu sai ya taro sharɗai guda takwas dinnan a ƙa'idar mazhabin malikiya farko dai tukuna ya kamata mu sanya kufi ɗin hufi dai shi ne ainihin rigan kafa kawai a takaice safa wanda ake sawa a kafa idan mutum ya yi alwala ya saka alwalan shawarware zai sake alwala an yadda ya yi shafa akan wannan safan amma in ya taro wa'annan sharaɗan guda takwas kuma wa'annan sharaɗan sun keɓanci iya mazhaban malikiya ne wallahu alam in akwai wasu mazhabobi tun da yanzu malikiya muke karantawa rubbama kaga wani ya sa hufi bai taro wa'annan sharaɗan ba ko kuma ya rasa wasu daga cikin sharaɗan kuma ya yi shafa a kai in malikiya yake bi za mu ce ya saba wa mazhaba amma ba malikiya yake bi ba mai yiwuwa akwai mazhabobi wanda suka tabbatar da shafa akan kufi ba tare da sai an taro wa'annan sharaɗan gaba ɗaya ba. Al'awwal sharaɗi na farko ne an ya kuna jildan shi ainihin wannan kufin ya zamo fata. Fala yamsau ala ghairihi mutum ba zai shafa akan wani fata ba. In dai ainihin safan ba na fata ba ne a ƙa'ida na malikiya ba zai yiwu a yi shafa a kai ba. Kalakiraki kamar yanki kamar wani kyalle haka wani ainihin yadi aka samu wanawi ya da makamance shi iza sun yad ala hay'atil kuffi idan aka aiwatar da shi a bisa sifa irin na kuffi kamar yanzu safa da muke sakawa din nan kaga ai ba fata bane amma kuma an yi shi irin yadda ake yin kuffi tunda dama kuffi rigan kafa ne wanda ya rufe har zuwa idon kafa shi ake cewa hufi to irin wannan gashi an yi shi kamar hufin amma kuma ba na fata bane ba zai yi a yi shafa a kai ba wannan a malikiya kenan amma rubama akwai mazahib wanda suka tabbatar da cewa in dai har ya amsa sunan safa din wanda za a sa ya rufe idon kafa din ko da fata bane zai yiwu a yi shafa a kai kuma har a malikiyan ma akwai malaman da suka bada fatawa da haka dan bana mantawa ko wani malami a Morocco wani babban malami ne to can din akwai sanyi sosai shine yace kai kun shafa akan safan ku kawai eh malikiyar ai ijtihadi ne wanda kuma wani ijtihadin zai iya saba wani ya ce za ku iya shafa a kai mu dai muna yi in za mu yi sallan nafila amma sallan farilla sai mu tuɓe mu wanke saboda fita a ainihin khilafa illal jauraba sai dai jaurab menene jaurab wa huwa shine ma kana ala shaklil huffi tarifin jaurab kenan wanda ya kasance sifa irin na huffin aka yi shi minal kattani amma na kattan din ne ba fata bane aka ke aka ainihin dinka shi kaman huffi amma na kattan wanawihi da makamancin kattan kaman ainihin ko lailon ko ma ne wani kyalle da farfata ba aka dinka shi kaman hufi kattan din kattan ai sunan kyalle ne kaman kwaci na ake cewa ba yawwa irin wannan kamar yanzu akwai lailon akwai kwaci akwai wul akwai kaza ba to shi ma bangare ne na wannan eh zan kira wannan kina yau to gashi nan dai ka san a larabci ne sun faɗi abu dai ba ka san hakikanin shi ba sai dai kawai a kwatanta sai dai shi din bambancin shi da wannan wanda muke sawa min fauqihi wa min tati jildun makhrujun ta saman shi da ta kasan shi gaba ɗaya an ɗinke da fata ma'ana kattan ɗin ne amma an rufe shi da fata ko yanzu ma ba akwai takalmi ba za a ga fata ne amma cikin shi za a ga an sa ainihin tsumma to irin wannan to shi ne yake ya halatta a yi shafa a kai shi jaurabi ɗin ga shi tsakanin jikinka da shi ɗin akwai tsumma amma kuma ai akwai fata ta sama da ta ƙasa to wannan zai yi a yi shafa a kai. na biyu an ya kuna ƙahiran ya kasance mai tsarki shi fata ɗin fala yamsau alal najisi mutum ba zai shafa akan najasa ba ka jildil khinziri kaman fatan alade wa jildil ma'kuli gairi muzakka ko fatan dabban da ana cin naman shama ba a yanka ba kaga mushe fatan mushe kenan wal muzakka gairi ma'kul ko kuma an samu an yanka amma kuma ba a cin naman shi to wannan duka ba zai yiwu a yi shafa akan fatan irin wannan ba wa in dubiga ko da an jeme kaga nan shi ma mazaba ce ta yi aiki a mazaban malikiya fatan mushe ko an jeme ma bai tsarkaka ba saboda haka najasa ne ba zai ai shafa a kai ba asalisu na uku an ya kuna makhruzan shi kuffin ya zamo abin ɗinkawa ma'ana ɗinka shi aka yi ya zama kuffi fala yamsau alaihi mutum ba zai shafa a kai ba idan kana marbutan idan ya zamo abin daurewa wa nawi da makamancin shi misali mutum ne yake yau bari yayi koyi da sunna ya sa huffi to ya za a iya samu huffin sai aka ce ai dama fata ne to da ya samo fatan da yayi alwalan sai ya sa fatan a kaban shi ya nade ya daure kaga yanzu wannan ai ba dinka shi aka yi ba daurewa aka yi kaddara da zai cire ba zai yi sabu ya cire sai ya kunce ya bude fatar to wannan ba zai yi shafa akai ba sai dai idan ɗinkakke ne wanda kawai zai iya sa kafan shi ne tashi cirewa zai cire aha auna wahu ko makamancin ɗaurewa ɗin kamar nan naɗewa ko mannewa a jikin kafan da sauransu arrabiu na hudu an ya kuna satiran limahallin farbi ya zamo ya rufe gurin farali ɗin iya inda ake wankewa na farilla daga idon kafa abin da ya kasa ya zama kufin ya rufe lama na ƙasa amma banda kufin da ya tayu daga idon kafa wannan fala ya sikul masu alaihi ba ya inganta a shafa a kai waka za haka nan in kana fi karɓun kabirun idan akwai tsagewa mai girma cikin huffi ɗin ƙadur sulusil ƙadami gwargwadon ɗaya cikin ukun tsayin kafan ya yage ga huffin na ya cika sharɗai amma kuma ya yage yagewan kuma girman shi ya kai in ka kasa tsayin kafan kashi uku inda ya tsage ɗin ya kai kashi ɗaya ko a kwance ko a tsaye tsage sai mu ce ba zai yi shafa a kai ba kaga yanzu a nan ma saboda kankantar littafin ne amma an kaje kamar mu ɗawwala za su ce shi tsagewan idan ya girma ko da ainihin bai sai in ya bude ya girma kuma ya bude to wannan ba zai yi a yi shafa a kai ba amma idan ya tsage amma ya manne zai yi kai shafa ya ce amma in kaɗan ne in kaɗan ne inda ya tsage ɗin to ko da a buɗe yake za ka iya shafa a kai a hadidai yana nan bayanan su a cikin mu dan alkhamisu na biyar ko an yumkina tatabu'ul mashi fihi bibiyan tafiya ciki ya zamo zai yiwu zai yiwu mutum ya tafi ya daga kafa ya sauke ba tare da ya samu matsala ba falwasi uhufi mai yalwa allabi wanda la yumkinu ba zai yiwu an yi ta bi almashefi ya bibiyar da tafiya ciki ba la yamsau alai ba zai shafa a kai ba kamar yanzu misali yaro karami ne ya sa takalmin baban shi kaga yana daga kafan kafan zai fita ba zai yi ba sai dai ya rika can kafa to wannan in hufin irin wannan ne ba zai yi shafa a kai ba sai wanda ya rike kafan inda zaka iya tafiya ba tare da ka samu matsala ba astajisu sharadi na shida an yalbasahu ala taharatin ya sa hufin bisa tsarki ya zamo sai da yi alwala cikakke sannan ya sa hufin fala yamsau alaihi ba zai shafa kan hufin ba idza labisa huwa huwa muhdithun idan ya sa hufin lokacin yana da kai ba shi da alwala tunda ai lokacin da sahabin nan ya gangaro zai tube hufin annabi wanke kabar yace a bar su na saka su ne lokacin suna da tsarki ma'ana ya saka su ne da alwala kaga kenan shi saka hufin bayan kai alwala sharadi ne wa yushtaratu fi hadhihi at-tahara an sharɗanta cikin wannan tsarkin an ta kuna ma'iyatan ta zamo tsarki na ruwa ya zamo da ruwa mutum yayi alwalan falau tayammama da mutum zai tayammama sun malabisa sannan ya sa hufin lam yamsa alai ba zai shafa akai ba wa an ta kuna kamilatan kuma ainihin tsarkin ya zamo cikakke sai da ya gama alwalan tsaf sannan ya sa hufin falau gasala idari jilaihi da mutum zai wanke ɗayan kafafuwan shi biyu wa adkalaha ya sanya ta fil hufi cikin hufin qabla ghasilil ukra kafin ya wanke ɗaya kafan kaga anan in ka lura wannan kafan daman da ya saka hufin ya saka shi kafin alwala ya cika ne wa nawi zalika da makamanci wannan to la yansau alai ba zai yi shafa akai ba dole sai ya tufe sannan ya saka shi bayan ya gama alwala sannan ya shafa akai asabi'u na bakwai Allah ya kuna asiyan bi lubsihi kar ya zamo mai sabo da saka huffi ya zamo sa huffin ma sabo ne a wajen shi ba zai yi safa akai ba zai yi shafa akai ba tunda shafa din ruksa ne shi ko ruksa ba a yi wa mai sabo da ainihin abin da aka ba shi ruksan akai kaman wa kalmurimi kaman mai harama da aikin haji ghairil mutsarri li lubsi wanda bai bukatu ga saka shi ba mai harama da aikin haji duk abin da zai kewaye gaba haramun ne ya saka in ma ya kure mar zai yanke zuwa ƙasa da idan kafa ya saka to yanzu shi yayi harama da aikin haji sai ya sa hufin kaga sa hufin ma sabo ne a wajen shi ba zai yi shafa akai ba aw bi safarihi ko kuma mai sabo da tafiyarsa ya tsiri tafiya ne wanda wannan tafiyar ba ta halatta ba kamar me kal'aƙi kamar wanda ya saba wa iyaye iyaye sun hana shi tafiya ce sai ya tafi kaga tafiyan ma sabo ne wal abiki da gujejjen bawa bawan da ya guje wa masu gidan shi fala yamsa wahid minhum ko da daga cikin su ba zai shafa akan huffi ba asaminu sharadi na ƙarshe na takwas Allah ya kuna mutarafiyan bi lubsihi kar ya zamo mai neman ni'imtuwa kawai da saka shi ba ya sa dan sunna annabi bane kawai ya sa dan wani alfahari ko dan wani ya dan yi bacci ko kafarsa ta yi kyau wannan duk ba zai shafa kai ba ومن لبسه لنوم wanda ya sa wuki dan bacci aw nahwi ko makamancin shi la yamsau alai ba zai shafa kai ba sai dai ya sa kawai dan sunna annabi in ya zo zai alwala sai ya shafa saboda bin sunna tambihun faɗakarwa kenan izda jitama an hazi shuruɗu idan wayannan sharɗan sun tattaru ya zama ka cika sharɗan nan gaba daya jazal masu alayya da ta shafa akan hufi wala ya tawaqqatu bi waqatin kuma bai keɓantu ko bai iyakantu da wani lokaci a ce wai in ya kai lokaci kaza dole ka tuɓe ba wala yalzamuhu naz'uhu tuɓe wannan gufin baya lizumtar shi wanda ya saka illa an tahsula lahu janabatun sai dai idan janaba ta kama shi amma dan rashin alwala kan kawai duk lokacin da ya alwala zai shafa kan gufi ko zuwa kwana nawa ne aw ya hasula fi kharqun kabirun ko kuma yagewa mai girma ya tabbata jikin wufin ya yage sama da ɗaya cikin ukun kafa to wannan shi ma dole ya tuɓe ko ya ɗinke ko ya nemi wani ko ya ci gaba da wanke kafan shi aw yanzu a kadamahu ko kuma ya tuɓe kafan shi a huffin to yanzu yana tuɓe kafan kaga yana tuɓewa wannan shafan ya rushe ko ya miyar sai ya sake sai ya sake alwala sannan ya miyar sannan ya shafa kai amma kaddar alwalan shi ya karye ya tuɓe ya cebari ga kafan shi bayan ya tuɓe ya sake miyarwa ba zai yi shafa kai ba saboda ya rasa sharadi na saka su da tsarki aha il a yawwa au aksaraha ko ko kuma ya tuɓe mafi yawan kafan ko bai tuɓe kafan gaba ɗaya ba ya tuɓe mafi yawan kafan ila saki hufin zuwa ga makyangiman hufin zuwa ga ainihin kokuwar kafan hufin idan ka lura hufin an saka ai zai zo ainihin kokuwar kafa ko to ya tuɓe mafi yawan kafan zuwa bakin hufin haka ya ce bari ya ga dunduniyarsa sai ya tuɓe mafi yawan kafan to yanzu in ya miyar sai ya sake in ya miyar ba zai yi shafa kai ba sai ya sake alwala sannan ya sake saka shi dole ya tuɓe shi alwala kenan wannan fa duka muna magana idan lokacin da ya tuɓe ɗin kaga lokacin da ya shafa a kai da alwalarsa ko wannan shafan shine alwalar to yanzu koda da alwalan ya tuɓe yana tuɓewa kaga ya zamo alwalarsa bata cika ba saboda me saboda abin da ainihi ya tsaya a matsayin wanke kafa din ya busar da shi kaga alwala ya rushe saboda haka dole ko ya gaggauta wanke kafa ko kuma an samu jinkiri an rasa tartibi alwala ya rushe sai ya sake sabon alwala ya saka sannan ya shafa a kai aha ya ce wasifatul masi sifan yadda ake shafan almustahabbatu na mustahabi ba wai na wajibi na wajibi kan koya kai shafa yayi amma sifan mustahabi dan an yaba asabiya yake yumna ya daure in ya tsananin shi na dama ala atrafi asabi rijlihi a bisa gefun karshen kenan can farkon yan yatsun shi na yan yatsun kafan shi min zahiri kadami ta bayan ainihin kadamin kafan alyumna na dama ta can bayan yan yatsun sai sanya hannun shi na dama waya za a yi da yusra ya sanya hannun shi na hukumin tati a tsirafi a sabihi ta karkashin jafun yan yatsun shi min baɗin kufihi ta karkashin hufin ta cikin karkashin can ƙasan hufin wa yumirruhu ma sai ya shuɗar da su hannun dama yana sama hannun hagu yana ƙasa ilal ka'abaini ya jawo su zuwa idan kafa kaga ya shafi ko ina kenan sama da ƙasa wa yaf'alu bil yusra kazalika kafan hagu shi ma zai aikata haka nan da shi ala ahli qaulaini a bisa ɗayan maganganu biyu ɗaya magana kuma ya nuna cewa in a kafar hagu ne zai sa hannun hagu ne a sama hannun dama a ƙasa sannan ya jawo saboda kowa a gidan shi sarki ne